أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ارجري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر وفي روح البيان ya zo a cikin tafsirin ruhul bayani na cikamakon masu tafsiri kafin na shehu ya zo ismailul haƙi albarusi ba inda ƙaulihi ta'ala nan ga faɗin allah tabaraka wa ta'ala inna akaramakum mafi girmanku inda Allah a wajen Allah a tiƙaku mafi tsoronku ga Allah to yake cewa ta'alilun wannan kafa hujja ne kafa hujja ne ko linnahai ga hani an tafakuri ga yin alfahar ceceniya bil ansabi wato ga dangi mutum ya dinga alfaharin ai mu ƴaƴan wane ne ai mu to an hana wannan hani ne da yin alfahar ceceniya ga dangi al-mustafadi abun fa'idantowa min al-kalam daga cikin magana bi dariqil isti'nafi ta hanyar dawowa ta ta hakiki bincike ka anna ka an kila kaman an ce ne wannan aya kaman ta ce ne innal akrama mafi girma inda hu ta'ala wajen madaukakin sarki Allah huwal atqa shine mafi tsoron Allah wa in kana abdan ko ya zama bawa ne habashiyan dan Ethiopia ga gashi bawa gashi baki to ko ya zama bawa ne wai ka san larabawa su abin da gashi wai ai su fara ne to shi sa aka ce to ko bawan ne kuma ko baki ne to ko da bawa ne habashiyan wato mutumin habasha dan Ethiopia daga nan asalin Hausa kenan tunda habasha hafasa kuma har ya zo Hausa ma duk gabaki habasha ne ma'ana habasha habasa har ya zo ma aka faɗe shi Hausan ba duk habashan ne aka bata ya zama habasha yauwa ko da ba habashiyan ne aswada bakar fata misila bilalin irin bilalu to ko da irin bilalu ne radiyallahu ta'ala anhu fa in fakartum idan za ku yi alfahari fa fakiru bi taqwa ku yi alfahari da tsoron Allah ku yi alfahari ku musulmi ne ku yi alfahari ku tijanawa ne ko ko ƴan wa'ansu ɗariƙa ma su yi alfahari su ɗan abu wa ƙala mimman da ila Allah wa ƙala innani minal musulmi ya ce ni ina daga cikin musulmi ai alfahari ne wannan ko amma da musulunci to ai fa kuma ku yi alfahari ku ɗan faila ne a alfai masanin an wani ya isa ya zama ɗan faila ko ku sai in yazgo ko ko shi hudu yake cewa wani wani mai cewa hudu sai in yazgo to ku yi alfahari da ta dan wa'annan abubuwa duk tsoron Allah ne wani maganin ku yake yi yan bid'a wani maganin ku yake kafirai amma ku kun san tsoron Allah ne musulunci ne imani ne ihsani ne to in za a yi alfahari alfaharce ce ne da takawa ba alfaharce ce ne da dan gidan wana ba akwai dan gidan wanan ba kanka je ka tsokano dan gidan wana zaka aura kuma ka ce ayan hana takama dan gidan wani a'a su ma suna nan amma dai babban alfahari da tsoron Allah ga baki to idan za fa in fakartun za ku alfahari fa fakiru ku yi alfahari duk takawa da tsoron Allah wa bi fadlillah kuma ku yi alfahari da falalan Allah da ya yi muku falaloli ga sunan ya ma falala ka zama musulmi ya ma falala ya baka annabi Muhammadu ya ma falala ka zama batijani ya baka shehu tijani abul abbasi ya ma falala ka zama dan faila wannan abu da sai annabawa ne da ulul azumin ma suke sani sai ya zamanto sai siddiƙansu su suke sani yau gashi nan kai ma ka sani sanin Allah in abinda Muhyiddin bin Arabi ya sani abinda Shehu Dan Fojo ya sani in abinda sahabban Shehu Ibrahim gaba ɗaya shayar da su a ce kai ma ka sani abinda su shekani su mushiri in su Shehu Man Tijani suka sani a ce kai ma ka sani daidai har ma ƙara mai kake ma ka shige Allah ya kifa sayar ko kan ma ka tsaya hatta ya haka bi har ka zo ma kai gwara da shehu duk ma ka shiga su sai dai ali su yi san radiyallahu ta'ala an mana ƙara himma ce ko hatta ya haka har ka zo kai gwara da shehu fa in ashkala alayya halu shi ma ka ce to yanzu da kai za mu buga da kai za mu buga to ni ma in aka buga in ya fi ka fi abin ya rikice mu ka fi ƙarfi na to falliyar hal ila ala shekin shekin alamin ni makama to tafi wajen shehin da ya fi ni makami wane mutum to ai dai ya biya ko to suna nan sun dankare da kaji rigaro zan zai ce in canja shehi wayo shehi na kaji shehu na kaula hadin ma shugaban zikiri da ya san ba yanda za a yi wannan irada ma bata shirya ba tafi karfin sama ta amma ya ce in kafi karfin na sama tafi wajen wani to shi yana nan fana'ul awwal matakin farko amma yana nan jingim ya dan kare da ka ce dan yi kuzari wanda ya ce wai yo zan ya ce in canza shi ya ce in canza a kakka canza shi yi zamanka yi zamanka yauwa to da rahama da falalan Allah wa rahamatihi da rahaman Allah ai shine ke kaga dai ko fa fakiru ku yi alfahari bi taqwa wa bi fadlillah wa bi rahmati ai duk sun hadu ko bal bari dai kai wa'annan ma akwai duguru fa fakiru billahi ku alfaharce ce ne kun samu Allah ku farce ce ne za ku yi alfahari ku yi alfarce ce ne billahi da Allah tabaraka wa ta'ala ala tara ba ka gani ila qaulihi alayhi salatu wassalam zuwa faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ana sayyidu walad adama yace ni ne shugaban yan adam sai yace wala fakar amma har jama'a ba alfahari nake yi ba fa aka aka ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis aka aka ce amma ba alfahari nake muku ba Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba alfahari yake mana ba saboda shi ma abin bai burge shi ba manzo Allah ba zai zama shugaba ba sai yana cikin mu bayin Allah to inda ya dawo cikin mu bayin Allah irin mu ne shugaban mu ne gabaki daya to ana sayyid wala da adama to amma in ya koma halaran Allah fa aka shafe nan kuma waye abdu ne yawa so nan ya fi burge manzon Allah dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kiransa da nan waje ma dan nan ne burgewa subhanallazi asra bi abdihi to to kuma ma a cikin martabobin ma'arifan ma ai abdun ma ba yawa a matal abda bil hamdi ko an gama to la fakara ba alfahari ai laysa li bi siyadati ai bai zamo gare ni ba alfahari da shugabanci na war risalati da annabta ta bana alfahari da aike na bana alfahari da shugabanci na bal bil ubudiyati da bautan Allah na nake amfani nake nake alfahari fa innaha domin ita ubudiyya din nan sharafun daukaka ce wa ayyu sharafin mafi girman daukaka wace daukaka ce ta kai wannan kafa sharafan ya isa da bauta daukaka taqdimul abdi Allah ya gabata bauta alar rasuli abu sama'iki fi qaulihi a cikin fadin Allah tabaraka wa wa ashhadu anna muhammadan na shaida cewa annan muhammadu abduhu wa rasuluhu ba wa rasuluhu wa abduhu ba a'a abduhu wa rasuluhu kaga abdu ubudiyansa nan tana gaba da siyadansa da risalar ta sama sallallahu alaihi wa sallama to dan a maddal abda bil hamdi ai zati ce nan ko yawwa warwiya an rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi mai tsaya da amincin Allah sabata a gare shi marra fi suqin ya shige wata rana ta cikin kasuwar Madina suqil Madina ta kasuwar Madina fara'a gulaman sai ya ga wani saurayi aswad da bakar fata ya kuli an kawo shi kasuwa za a siyar ya kodo mun gode Allah mu yanzu duk ba mu san wannan abubuwa ba da yanda ka san ana sai da gwanjo haka ake zuwa a jera maza ga suna a jera masu kwangi masu kaza an aiki kake so a jera kyawawa kuma haka za a zo a jera mata ba wani dan sai dan fante gashi nan a nuna masu diga wace kake so ka siya kai kuma duk wanda ka ga mun gode Allah Allah Allah faila Allah ya ka duk faila ta koruwan nan turawa kuma duk sun zo yan aikin faila alayhi salatu wa salamuhu aral huda in ga yahuda wannan kadwallu sun juya da gudu da baya kadwallu bi zullin da kaskanci kadwallu bi zullin ila iktifa su ma bace ma gaba kida su ma bace yace ai dama ni na aiko suka yi aiki a hanya suka faffasa gadoji dan su bude wa faila aiki duk gaba aka yi su rediyo aka yi su tv aka duk dan ya faila maza maza ta yadu to sun gama su koma kuma shi kenan to Allah ya kiyaye wannan to manzo Allah ya zo shige ba tarar da bawa a kasuwa ana siyar da shi fara aswada gashi kuma baka fata ne ya kulu sai manzo Allah ya ji bawan yana cewa banishtarani wa zai siye ni fa alayya shartun ina da sharadi ko kuwa fa ala manishtarani fa ala shartin to duk wanda zai siye ni ya siye ni a bisa sharadi Allah yamna anis salawatu kai ya hana ni salloli alkamsu guda biyar din nan kalfa rasulullahi sallallahu bayan manzon Allah wai bawan ashe mazaje ne fashtarahu rajulun sai wani mutum ya siye shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rahu inda kulli salati sai manzon Allah ya dinga ganin sa a bayan kowace sallah to shi kenan mutumin yana barin sa musulmi ne ya siye shi fa faqadahu sai manzon Allah ya rasa ganin sa ya zama baya ganin sa fasal anhu sahibahu sai manzo Allah ya tambayi mai shi wanda ya siye shi ina bawanka ne bana ganin sa koshe fa qala sai ya ce mahamumun ai zazzabi ya kama shi humma humma irin zazzabi na typhoid din nan ai typhoid ya kama shi mahamumun zazzabi ya kama shi fa adahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe shi ya je ya gaishe shi kuma ya dawo sun masa ala anhu ba'da ayyamin bayan yan kwana biyu manzo Allah ya kuma tambaye sa yaya jikin mai jiki ne fakila sai aka ce masa huwa kabiyun ai ya rasulallahi yana nan cikin kuma bakin ciki dai mutuwa ta sauka a kowane lokaci ma zai iya cikawa rai kawai ake jira ya cika lil mauti ga mutuwa ai yayi shirin mutuwa allazi huwa la yakun bi wanda mutuwa tana nan tana bin sa to sake kawai ta dauke shi faja'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tashi mu je manzo Allah ya zo masa wa huwa fi baqiyati harakatin yana dan ragowar motsi dai kadan wa ruhi akwai dan ragowar ransa kaɗan to ko manzo Allah ya lakana man shahada da komai to shi kenan ya cika a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fata walla gaslahu annabi ya zage shi ya wanke shi sallallahu alaihi wasallam wa dafanahu da binne shi ma annabi ya shiga kabarin sallallahu alaihi wasallam aka binne bawa ne kuma baka fata a gaban larabawa ai wannan bawa bakar fata wa dakala alal muhajirina wal ansari amrun azimu sai mamaki mai girma ya shiga cikin muhajirai da ansare wannan irin abu a ce annabi da kansa ya wanke wannan mutum kuma ya shiga kabarinsa irin wannan ba ya je badar ba ba ya je uhud ba ba ba ba muhajiri ba ba ansaru ba ba kaza kaza ba sai aya ta sauka tun tun daga farko inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir tun daga inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir to aya ta sauka mafi girman ku a wajen Allah mafi tsoron Allah to wannan da kuka ganshi din nan duk da bakar fata ne arifi ne waye kai shi dan haka wanzu Allah inna allaha ubangiji alimun masani ne bikum da ku wa bi amalikun da aikin ku khabirun kuma masanin ɓoyonku ne ko mai baku labari ne. Masa kabirun bi bawaɗin ahwalikum masani ne da ɓoyon zukatanku halayenku. Ƙalabin shehi, ɗan shehi ya ce fi hawashihi a cikin cin bakin da yawa wani littafi. Yake cewa, wa nasabu dangi ko dangane wa in kana mu'tabaran ko da abun kula da shi ne urfan a al'ada a al'ada mutane sun kula da danginsu ni dan wane ne mu kabilar wane ne mu ƴaƴan gidan wane ne bare ƴaƴan gidan sarauta bare ƴaƴan gidan masu kuɗi bare ƴaƴan gidan manya manyan malamai ko wa'anne bare ƴaƴan gidan wa'anda suka yaƙi ko aka je wa'ansu dai ko da an kula da dangi urfan a al'ada wa shar'an ita ma shari'a ta yarda da shi hatta la ta tazawwaju sharifatu har a fikihu sharifiya ‘yar gata ko ko jikar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a yadda ta auri bin nabdiyo ba, ka ta auri nubaidi barbarar yin yawa, hafkas, yau ba a yadda sharifiya ta je ta auro barbarayen yawa ba a a sai dai ta auri musulmi da koko sharifi dan uwanta da kaza kaza su murtaniya a yau suna nan akan wannan abu akwai wanda in bata samu kofi ba wanda ya daidai da ita a jini to sai dai ta mutu bata yi aure ba an yi an yi an yi suka ce a ai haka akai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda sayyidina ali ya aure ba uwarsu haka ya je a zauna da ita ita kadai har sai da ta rasu to su ma ba wanda zai musu a kai a suka ce kai kakansu ma Khadija ma annabi bai mata kishiya kwata kwata auladi Beman ko Beman ajuwar haka shehu ya ta fama da su ta ce ai wallahi a ba su yadda ba qala fil qamusi ya faɗa a cikin qamus mai fassara abubuwa din nan annabdu nubaidi da abin da ake nufi da nabdu muharrakatun wato abar saki ce jilun wa'ansu wato kabilu ne zuriya ce yanzu nuna bil bada'ihi wanda suke sauka a kwaruruwan garuruwa bainal iraqaini tsakanin iraq guda bi tsakanin iraq da busra to anan suke wahawa nabdiyun fahar yawa fahar muharrakatun a bar yi wa harka ce a sakin nubai nabtiyum ko nubai diyum duk gaba gidi ambadu su ake cewa ambadu kuma mutane ne suna nan kabila ce a nan sham wai ba a yadda sharifiya to ta auri irin wannan ba illa annahu sai dai cewa fa kai yadda magana take la ibrata bihi ba kula da wannan magana a ce wai shari'a ba ta aure an baɗi ba wannan dai kawai haka suka rasa inda zuhuri ma huwa a azamu kadaran idan abin da ya fi girman kadari girman daraja ya bayyana min ga shi an baɗu ɗin wa a azu da mafi girma da buwaya wa huwa imanu to in an baɗi ya yi imani ya musulunta ya zama mumini sai shari'a ta aure shi ai imanin nan dama ita ma imanin ne ba ta daraja ba wai wani abu ba wawal imani shine imani wata kawa da tsoron Allah in nabti ya yi takawa ya tsoron Allah shikenan sai a sai a aure shi Allah ya saka shi wa Ibrahim radiyallahu anhu da alkhairi duk shi ya zo ya watsar da waɗannan miyagun al'adu ba za a aure wanzami ba ba za a aure makeri ba ba za a aure mai sai da nama ba mahauci ko ba za a aure kaza ba mahauci zai tashi kare ba ya gaya maha ko yana bawan Allah kai kuma kana shirme a kabila ku kai kuma ka tashi wa duk ga baki da shehu duk haka duk a zubar da wannan duk jahiliya ce dama annabi ya ce wannan abu mai tsori ne na jahiliya haka aka shi ƴaƴansa gashi nan shi ya fara gwadawa da zuriyansa ba inda bai sa su ba ba inda bai sa su ba shi ma kuma ba inda bai auro ba kamar yadda hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko da Allah bai bashi zuriya mata da yawa ba yanda zai zai nuna haka amma shi kuma ya auri mata da yawa hatta bai hudiya annabi ya aura dan dai ya nuna duk abu sai da Aisha ta yi faɗa da Bayahuda ta ce Bayahudiya banza Bayahudiya ta taho da kuka manzo Allah sallallahu ce a ke ya uwar annabi Musa yar annabi Musa ya uwar Haruna a ce wani ka yi tafa ka faɗa ka faɗa annabi a balarabe mu ji ba ba ai dai ga kuma Bayahudiya reshe ya jiya da mujiya kuma sai da ta ji ai kuma ashe an yi rinjaye ba ba bane to haka shehu duk wannan jahiliya duk ya zubar mana da ita wannan kabila ba ta auri waccan ba waccan kabilanci duk aka zubar da shi to sai da in ya hada da imani da tsoron Allah kama la tazharul kawakibu kamar yadda taurari ba ta bayyana inda tulu'i shamsi in rana ta fito ya dau sharifiyan ma irin jinin ma da fasa yadda ma su haɗa shi da kowanne ya ba wa alhaji ubaringi ya aura masa ya ɗau binci ya aura masa duk haka shehu ya dinga yi duk da wayan sun ko ko an dawo da baya duk yanzu ana so a koma gidan jiya dai amma duk abun banza ne duniya tana so ta zauna lafiya abu duk abin da shehu ya haɗa to ka gani ko falfasiku fasiki wa in kana quraishiyin ko ba quraishe ne annasabi na nasaba ba shi da ba kowa bane ko da ba nasaba ne wa ƙarunan na shabi wajen kuɗi da dukiya ku kaman ƙaruna ha? ga nasaba ga kuɗi la ƙadara lahu ba shi da wata daraja ba shi da wani girma indal mumini nan waj- nan ga mumini a taƙi ne tsoron Allah wa in kana abda shi ko muminin nan ko bawa ne habashiyan ɗan habasha hmm? baƙar fata kana kan lamarin Allah kana musulmi kana mumini kana muhsini arifi wani fasiki don yana da ko kuɗi ko yana da wani daraja da shi bai bi lamarin Allah ba k- kallonsa kai in dai ka san abin da kake kai eh? Ka- to kallonsa ma ba za ka yi ba hmm? ai bai bi lamarin ya zo ya bi lamarin Allah to in ya bi lamarin Allah kuma kuma ya- yanzu ya ɗara ka da ga wa'yansu darajoji kuma a hannu to kuma nan sai a girmama shi ba dan wannan abin kake girmama shi ba saboda kuma yanzu ya bi Allah to kuma ga wayansu darajoji kuma da Allah ya Allah shi ya fifita ba a rumma akan ba to ko da bawa wal umuru allati yaftakharu biha ashe lamarin da ake albahari da shi fi duniya lamarin da ake alfahari da su karatu zai faɗa lamarin da ake alfahari da su fi duniya a nan duniya wa in kanar kasiratan ko da tana da yawa wannan kuɗi yake alfahari da shi wannan mulki wannan ilimi wannan kaza lakin nan nasaba sai dai dangi a ala ita tafi min haisu ta inda innahu sabitin shi dangi shine asali shine permanent wanda yake da shi yana da shi wanda ba shi da shi ba zai taɓa yin sa ba ba zai ba zai taɓa yin sa ba ko mustamirrun kuma ne zarcewa hannun da tashin kyama gairu makadurin tahsili ba a iya samun sa yanzu aka ce mutum dan gidan dan tata ne ko dan gidan waye to shikenan in dai ba sun yarda ka shiga kuma family nan nasu ka aure har abada kai ba za ka zama ba amma in dan kuɗi ne kila sai kai kuɗi ma ka fi su in dan waye ko aka ce dan gidan sarauta ne ba dole sai dai su ba za a yi ka kaga dan haka dangi ya fi komai za ka iya za a iya yin zama komai liman laisa lahu ga wanda ba shi da wannan dangi zalika bikila su sabanin gairihi wani dangi kalmali kamar in mutum da dukiya yake takama wani zai iya yin kasuwanci yanzu yanzu ya bizine yanzu yanzu ka ga wancan ya zama ma yaransa hmm? masala a misali ko fa inna qad yahsilu lil fakir za ka ga mutum daga zero digiri ya fara fakiri ne fitikan amma yanzu yanzu za ka ga ya samu dukiya malu fa yafsilul iftikaru sai alfaharin wancan mai kudin sai ya ɓaci in almubtakir bihi alaihi me ma alfaharin nan da akan sa sai ga bai ma alfahari kila ma ya zama yaransa wa kazal auladu idan mutum da yaya yake alfahari sai yanzu ya ga wani yanzu yanzu yaya aure kuma shikenan Allah ya ta bashi yan tagwaye yan tagwaye yan tagwaye nan da nan da nan ba a yi hakuri ba mu ma iyayen namu duk fulanin ne ko an ce wani wan yake aure sai kanin dai har dai yana ta jira yana ta jiran wanya aure yake har kanin dai yaran nan dai ya aure yawa eh kuma har ya haihu ciwon ana ta yamma gori ba kai ba to shikenan ma shi ma wan sai Allah ya bashi ya aure mata tana zuwa haihuwa sai ta haifi yan tagwaye in an ce me aka samu sai ce an tarar da yaro an huce shi an tarar da yaro an huce shi aka samu yanzu ɗaya ga ɗaya ko to kuma ga shi ya huce shi da ɗaya yawa to in mutum da ya yake alfahari sai ga Allah ya baka nan da nan kai kuma yanzu da ka auri mata da yawa yanzu yanzu sai kai shige shi wal basati in mutum da gonaki yake alfahari sai dai in ba a samu kuɗi ba yanzu yanzu zaka ka fefe guna ko yanzu wani hawa da makamancinta fali zalika saboda haka kassallahu Allah yake banci annasaba dangi bizikiri inna akramakum inda Allah atqakum mafi girman ku wajen dangi a wajen Allah mafi mafi tsoronsa ba mafi tsoronsa to Allah yake banci dangi wa abdala ya tsata itibarahu wato kula da shi bin nisbati dangane ila takawa da mutum ya ga dan yana da kuɗi ne yake da tsoron Allah ko kaza kaza duk Allah ya bata wannan dangi ne gashi ya fi sai na Ali yana cewa karama Allah wajen Allah ya girma fuskansa yana cewa da yin kuɗi shine alamar kai Allah ya yarda da kai to da Allah bai yarda da annabi Muhammad ba dan ya rasu sallallahu alaihi wasallam rigar yakin sa tana wajen jingina na abin da iyalinsa kuma za su ci sallallahu alaihi wasallam to a ce Allah bai yarda da shi bane da haka ya doro mata talauci eh? duniya da lahira ba kaman sa sallallahu alaihi wasallam sai ga Allah ya yarda da to haka kuma rashin kuɗin ba shine alama Allah ya yarda da kai ba Allah zai iya yarda da kai ya hana ka ko ɗari. Allah zai iya yarda da kai kuma ya baka kuɗin Allah kai mana haka. barka annabi sallallahu alaihi wasallam yawa din ilaihi ko wa abdala itibarahu ya bata kula bin nisbati dangane da ila takawa zuwa tsoron Allah cewa tsoron Allah dai shine alama shine babba liyo allima minhu dan ya sanar daga gare shi butlana itibari gairihi wato bacin kula da waninsa to dangin ma an ce ba komai bane in dai baka bi Allah ba to ina kuma wani abu ai kaga ba ka da haka babban abin da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yayi maganin sa da mutum ya zo zai ma alfahari da dangin ga ce kai mu fa an tashi kiyama ana fa iza nusuka fi suri fala an saba Allah ya ce idan aka yi busar tashin kiyama ba na saba ba wani dan wani sannan sai na Allah imana fala an saba to in za ka yi dangi tafi wani waje na an busa kaho an tashi to haka yan faila suke an busa kaho duk lalacewa aka yi da sakaci aka koma zancen su dangi zancen su waye su ƴaƴan wa kaza kaza duk lalacewa ne to in muka dawo an busa kaho a cikin yan faila Allah kawai dangin Allah Allah lam yalil wa lam yulad amma akinna akramakum inda Allah a tikakum mafi tsoron Allah wannan shi ne babba shi ne mai girma to sai a zauna lafiya sai a zauna lahira ko itibari gairihi bi dariqil aula shi yafi ma intaha ya tike magana wannan malami yayi kyau watul hadisi yazo a cikin hadisi inna rabbukum wahidun ubangijin ku ɗaya ne wa abukun wahidun baban ku ɗaya ne adamu la fadla li arabiyyin ala ajamiyin ba falala ga balarabe akan baubawa wanda ba balarabe ba hmm? wala li ajamiyin ba falala ga baubawa wanda ba balarabe ba ala arabiyin ga balarabe wala li ahmara ala aswada ba falala ga jaffata akan baka fata hmm? wala li aswada ala ahmara haka ba falala ga baka fatan ma akan jaffata illa bi taqwa sai da tsoron Allah hmm? to in da tsoron Allah in balaraban ya fi tsoron Allah kuma ya haɗa biyu ya haɗa biyu wa ala haza akan wannan ijma'ul ulama malamai duk suka haɗu kama qala fi baharul ulum kamar yadda ya faɗa a cikin littafi baharul baharul ulum qala ba'arul kibari ba'arin arifai yace su ne manya yawa yace al mufadalatu fil fi fi fi fi fi ce bainal khalqi tsakanin halitta inda Allah a wajen Allah lina sabihim dangan wato sabida danganan su ne zuwa ga Allah na tsoron Allah la linisbatihim ba dan tankarsu ba hmm? ko gwargwado ba dan awan su ba ba awo bane a ce ni na fuwa ne awo na ya fuwa ne aji na ya fi nawa ne ko ko gidan ajin gidanmu ya fi nawa ne ko kaza kaza da laraba suna da wannan idan mutum ɗaya ya kashe gidan masu girma to shi sai an kashe wajen ɗari a gidansu su ne daidai mutum ɗaya a cikin gidan masu girma ɗin nan to duk ba da ba da wannan bane fahum min haisun nisbati wahidatu su ƴan adam gaba ɗaya ta wajen tamka ta wajen awo duk abu ɗaya ne ƙasa ce kan da ƙasa kawai wa min haisun nasabi ta wajen danganan su zuwa ga Allah kuwa dangi mutafadiluna sun fifici juna da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku wajen Allah mafi tsoron ku wala yasuhu tafadulu shi kuma fifitan nan na tsoron Allah din nan bai inganta ba a yi shi bil amali da aiki dan mutum an ganshi yana ta kwana sallah yana ta yana ba ba wai shine zai nuna cewa ya tuwa a wajen Allah ba wannan aiki ne ai kila akwai riya a ciki shi abin yana nan a takawa hahuna yana nan tsoron Allah a cikin zuciya cikin ma'amalarsa dai za a gani da abu to a har kuma za a gani faqad yasbiqu tabi'ul matbu'a da yawa me bi yakan bu wanda yakan yakan tserewa wanda ya bi yakan tserewa wanda ya bi yanzu idan aka duba wani daga cikin sahabbai aka duba wani daga cikin malaman da suka zo a bayansu ya haddace shi ko wancan sahabi sai ga kila ma bai haddace qur'ani ba amma wannan malamin ya haddace qur'ani ma shi wancan sahabi sai ga kila hadisi 20 ko goma ko waye aka rawaito a jansa dan shi bai ƙarya kuma zai shiga abin da bai ba ruwansa sai ga wannan ko wajen dubu ɗari wajen dubu ɗari wancan ya ga sai ga abin da ya su to ka gani inda da aiki ake kula ai sai sai a ce wannan yabi wancan hmm? amma da tsoron Allah din nan da gyaran zuciyansu nan da waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mun ciyar da dutsen Uhudu su ko sun ba da rabu mu dan nabi ba za mu kai su ba hmm? to kaga ashe da wani abu ne ba da irin wani ayyuka ko kaza kaza ba yawa walau kana sharafu da daukaka lil ashiya'i ga abubuwa ne min haisu sha'aniha ta sha ta lamarin abubuwan aw mawadinha ko bigiran abubuwan lakana sharafu da daukaka ta zaman toli iblisa ga iblis ala adama ga adamu fi qawli cikin fadin iblis khalaqata ni min nari ni da wuta ka halice ni wa khalaqatahu min tin shi ko da tabo ka halice shi ai ya dace ni nafi da ni nafi to bai san abin tsoron Allah bane Adamu nan ya fi shi tsoron Allah da sanin Allah shine kaliban Allah ba duk ba zancen wuta ake nufi ba da haske da kaza kaza in ma ilimin ne Iblis ya fi dan ce ba shari'ar da Iblis bai sani ba dan kai ya je ya horo da wani abu bai sani ba yana mutan sharri ne amma ya zama alheri saboda haka duk alherin ma ya sani duk shari'a annaba ma ya sani da komai amma dai duk da haka Adam ya fi shi da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yawwa walakin sai dai lamma kana sharafu yayin da ɗaukaka ta zamanto iktisafan zaɓi ne na Allah ilahiyan na Allah la yu'rafu ba a sani illa min janibil haqqi sai ta bangaren Allah tabaraka wa ta'ala jahila iblis sai iblis ya jahilci wannan abu fi maqalati cikin fadin sa tilka wannan wa sahha sharafu sai ɗaukaka ta inganta da Adam alayhi salam ga Adam alayhi salam wal khairiyatu da alkhairi wasu ila isa alayhi salatu wassalam an tambayi annabi isa dan maryama aminta Allah ya tabbata a gare shi ayyun nasu ashrafu wai wanne ne ne a cikin mutane yafi daukakan daraja faqa bada qabdataini sai ya damki kasa da hannayensa guda biyu min turabin na turbaya sun makala sai ya ce ayyu hazaina ashrafu wannan turbaya ta hannun hagu da wannan kasar ta hannun dama ni wacce tafi daraja ne wanne ne duk ɗan adam din ai duk ɗaya ne kasa ce kawai ba wani abu to ayyun nasu a sharafu yauwa summa jama'a huma sannan annabi isa ya haɗa ƙasar guda biyu waɗaraha huma ya zubar da su duk ba su ake nufi ba abin da suke sanin allansu sanin asalinsu shine muradi wa ƙala ya ce annasu kulluhum mutane dukkansu min turabin daga turbaya ne wa akramuhum mafi girman su inda Allah wajen Allah atqahu mafi tsoron Allah su kaga ya dace da Qur'anin mu da magana annabin mu magana su duk ɗaya take qala Salman al-Farisi radiyallahu anhu Salman al-Farisi ya ce Allah ya kare yadda a gare shi mutumin Farisa ne mutumin Farisa ne Irani yanzu a abu to kuma an zauna sai Laraban kuma ai ta alfahari ai mu kabilar Tamimu ne wayancan sai ai mu kabilar kaza ne Kaisu ne kaza kaza ai sai ya zage su gaba daya ya ce abil islamu la abali suwahu idan ta karu bi kaishin autani mu ita ni ko baba na musulunci ni dan musulunci ne la abali suwahu ba ni da uba sai shi ni dan musulunci ne idan ta karu bi kaisin in suka alfahari da kaisu autani mu ko tamimu ku kabila kaisu ubanku kaisu ku tamimu ubanku to ni ba dan musulunci ne ai da gudu annabi ya fito yana cewa wallahi kai ne mai uba kuwa ai mu ma duk mun bi ka duk mu ma ubamu musulunci wasil hadisi ya zo a cikin hadisi inna Allah ubangiji la yanzuru ila suwarikum zai duba surorin ku kirar da aka yi muku wanda kai fari ne ko kai kyakkyawa ne ko kai baki ne ko kai mummuna ne duk wannan ba matsala Allah ba ce tabaraka wa ta'ala wa amwalukum bai kallon dukiyoyinku walakin sai dai shi ubangiji yanzuru ila qulubikum yawwa zukatanku zuciya ake nufi baiti tajalli gidan tajallin na ake nufi wani ya cikin da niyoyinku ne niyyata me ka shirya kuma me a cikin zuciya to shi abin da Allah yake duba kenan to ai kaga mun gode Allah da da salarin nan ake duba ai da an shiga ai da an yi kwara da an kwaru wa qala alayhi salatu wa salam me tsira da aminta Allah sabata a gare shi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane innaman nasu mutane dai hadisin innama mutane dai rajulani mutum biyu ne ba na uku. Rajulun namiji mutum muminin mumini ta mai tsoron Allah, karimin alallahi, to wannan mai girma ne a wajen Allah, kuma ko a waya yake. Mumini ne mai tsoron Allah, to wannan mai girma ne a wajen Allah. wa fajirun ɗayan kuma fasiki ne kawai shaƙiyun wato matsiyacin lahira ne hayyunun alallahi ba shi da girman komai wajen Allah ko fuka cikin sauro bai auna ba Allah ya kiyaye mu wa annabi kaga dan haka sai na Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah sai na Umar ya ce to jama'a yanzu dai wahayin da zai ce mana wane na Allah ne ko da mu ba haka muka gani ba ya ƙare wanda zai ce mana wane ba na Allah bane amma idan mu gashi yana ta abubuwa to ya ƙare yanzu in mutum ya kirki mu ce na Allah ne in mutum ya halin banza ba na Allah bane ba mu da shine kawai gejin mu mu yanzu to kaga wannan shine wa an ibn Abbas an karba daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kare yadda da dan da uban karamu duniya girman duniya algina wadata yau duniya ita dai duniya in kana so ka zama babba to a ranka kana da wadata ko wa karamul akhirati girman lahira kuwa attaqwa tsoron Allah ma'arifa wa ruya an abi hurairata an karba daga abi to ma'ana wanne kake so hmm? duniya kake so ko lahira kake so wanne ne na dawwami to ka gani sai ka nemi tsoron Allah din nan ko da nan baka da girma dai ka tafi wajen Allah ya zama kana da girma to ko kuma ka yi ta addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ya hada ma biyun mai iko ne haka Allah ka hada mana yawwa warwi an abi hurairah an kawo daga abi hurairah radiyallahu anhu annan nasa cewa mutane yusharuna ana tasarsu ranar tashin kiyama yawmal qiyamati ranar tashin kiyama summa yuqafuna sannan a tsayar da su summa yaqulu Allahu lahum sannan Allah ya ce musu talama kuntum tatakallamuna da yawa kuka yi taimun surutu a duniya to ana saki tuni ne shiru na kale ku faskutul yawma to yau kowa ya shiru hatta ata kallam yau ni ne mai magana ya latif yau ni ne mai magana ba kowa ba inni rafa'atu nasabi na daga dangi na sune muminai arifai masana Allah wa abaitun kuka ki yadda illa an sabakun sai dai dangin ku ku sai dai dan wane dan wane qultu ni na gaya muku inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku wajen Allah mafi tsoron ku Allah wa abaitun kuka ce ba mu yadda ba antum kuka ki fa qultu kuka ce la ba haka ba bal fulani ibnu fulani wana dan wani ibnu fulani dan wani ibnu fulani dan wani yawa fara fa'atun an sabakun kuka daga dangin ku wa ba'atin nasabi kuka wulakanta kuka jefar da wato dangina fal yauma to yau arfa'u nasabi zan daga dangi dangina nasabata dangantaka ta wa abau an sabaku jefar da nasabobin ku kuma sai dai in tabutawa saya alamu ahlul jam'i yau ɗan tashin kiyama za su san man ashabul karam suwaye manya ne ainal muttaquna ina arifai ma tsoron Allah ku zo ku ne dangina ai dan haka liban sai yake cewa an tashi to wai shi a wajen Shehu Ibrahim wannan ranar ma ai tun anan tayi tun da ya bayyana to wannan ranar tayi duk wanda ka ga ya tsaya yana ce su wani dangi kaza ya bazancan bailan nan ya bazancan ma'arifa ya zo to a jefar da shi kiyama kama fi kashfil asrari kamar yadda yazo a cikin littafin kashfil asrari qala shafi'i imam shafi'i yace arba'atu mutum hudu la ya aba'ullahu bihim Allah bai damu da su ba yawmal qiyamati ranar tashin kiyama zuhudul kasi gudun duniya wanda aka yanke ma gaba irin babani din nan duk ya tsoron Allah ne amfani ai zai ce ce gabansa yana nan lafiya kalau yana tashi a kuma yana tsoron Allah ma ba zai yi tsoron Allah ba to ya tafi ya je abin da zai yi to gudun duniya wanda aka yanke wa gaba shi ne ko zuhudul kasi wa taqawal jundi da tsoron Allah soja ko dan sanda in ji Imam Shafi yadda ka jin nan ba ni na faɗa ba Shafi ne na faɗa wa amanatul imra'ati da amanan mace wa ibadatu sabiyin da bautan Allah yaro karami shehu sai ya ce wa huwa mahamulun wannan magana ta shafi'i a bar ɗauka ce alal galibi wai a galibin mutane yau dai yau galibin aka ce ɗan sanda ne ko aka ce soja ne galibin sai ga ɓatattu ne ko amma wai ba duba su ma matan wai galibi ake nufi amma ba duba shi ma kuma wanda aka yanke wa gaban ai ba yanke ma zuciya ba malaman fiqh sun ce idan aka zo aka tarar da cinyan mutum idan aka jefa bam Allah ya kiyaye mutum ya tarwatse aka tsinci cinyarsa ko aka tsinci kansa to a naɗe kawai a je a binne amma aka tsinci kirjin mutum inda zuciya yake wannan sai an masa Allah wannan kirji da zuciya take ciki shine dan adam da to wannan sai an yi masa sallah amma dan su ciki su kai su waye duk wannan aje abin ne kawai ba kowa bane wannan amma inda zuciya take to ashe ai zuciya ba a can ka gani ashe wai galibi dai ya faɗa amma ko wanda yake yankakken gaba din ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ai shikenan Allah zai karbi abinsa huwa ma'amula ala galibi ya dauki abin ne dai kan galibi kama fil maqasid al hasanati kaman yanda wannan karatu yazo a cikin wato nufofi masu kyau qala fi tawilin najamiyati yawa isma'il al haqi ya faɗa a cikin fasarorin nan nasa na ma'arifa da yake duk in yayi tafsiri a al'adar tafsiri na zahiri wannan kuma sai ya ce wa fi tawilin najamiyati a cikin wannan to kuma yanzu tafsirin ma'arifa za a yi ya faɗa a cikin tafsirin ma'arifa din nan yushiru li qawlihi yana nuna zuwa faɗin Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halicce ku daga daga namiji da mace ai ana nufin ya ayyuhan nasu ya ku qulubu ya ku zukata ai shine dan adam din ko in ya gyaru dan adam ya gyaru ba haka ba kowa bane ya ku arfai masu zukata to ko kuwa ya ku a sahabban zuciya zuciyoyi sahabban zuciya din nan inna yawwa ila ila kalkil qulub yana nuna Allah yana nuni ne zuwa halittar zuciya annaha ita zuciyar nan kulikat an halicce ta ne min zakarin daga namiji wa huwa ruhu shine ruhi wa unsa da mace wa hiya nafsu ita ce jismu ita ce nafsu wato jiki sarrai inna nafsa la'amara tun bi suhi ko zuciya mai horo da abu mara kyau din nan to mu kuma a cikin wato jerin mazahib ai haka ta haka ita ko jismu ruhu sai kalbu to ke zuciya an halice ki ne tsakanin namiji da mace tsakanin ruhi da jiki yawa wadda annaku muka sanya ku shu'uban wato dangi-dangi wa ƙaba'ila da ƙabiloli ai ja'alna hafin faini muka sanya zuciyar nan ta zama wato rabo gida biyu simfin simfi min hada gare ta shu'ubun shi dangi ne wahiyar lati tamilu ila ummiha idan zuciyar nan ta karkata zuwa uwarta zuwa nafsu ɗan san rai ne mutum kawai mai bin jikinsa ne kawai shi uwarsa yake bi kama da uwarsa ya mutum za a ce aiwa ne kakka zauna da shi aiwa ne ba mutum ba ne shi dai san ransa kawai yake bi to wannan ya bi uwarsa zuciyarsa ta bi uwarta wahiyar nafsu ita ce nafsu al'amaratu bi su'i wal galibu alaiha shine zuciyar da yayi rinjaya a gare ta sifatin nafsi sifofin rai din nan girman kai san zuciya kwaɗayi rowa kaza kaza abubuwa da na nafsu wasimfun ɗaya kashin kuma min ha daga zuciyar ƙaba'idu shine ƙabiloli wahiyar lati ila abiha ita ce wadda ta juya zuwa babanta ta yi kama da babanta huwar ruhu shine ruhi tsarki da kaza kaza wal galibu alaiha wanda ya rinjaya a gare ta sifatin ruhi sufofin rai sufofin ruhi to Allah yana cewa na halice ki ne tsakanin wannan lita'arafu ai lita'arafu don ku sanayya don ku sanu ashabal qulubi ya kuma abota zukata wa arbaban nufusi da kuma abota wato nafsu al'amaratu bisu'i ko ma abota jiki lalita takasaru na yi muku wannan ne don ku yi ma'arifa ku fita daga nafsun nan zuwa ruhin nan daga ruhin nan ku tafi zuwa sirri dan ku zama lita'arafu dan ku sanan juna a ce wane ba fulatani wane ba haushe wane ba barbare wane ba rabe wane kaza sai a gane shi amma ba wai dan a ce wai wannan da aka faɗa kabilan nan ita ce tafi ba ko kaza kaza sai dai wanda tafi tsoron Allah shikenan amma ba wai dan abu to nayi muku ne lita'arafu nan kuma tunda ashabul qulubi na dan ku san Allah tabaraka wa ta'ala ko lali ta takasaru ba wai don ku dinga alfaharin mu muka fi suwa na yawa ba wata tanafasu ba don ku dinga gasa da tseren mu ne kaza mu ne yan gida kaza ko kaza kaza wata tabahau ba don ku yi ta alfaharceceniya ba bil uquli da cewa ku ne masu hankali wal akhlaqi da ɗabi'o'i a ruhaniyati na ruhaniyan ku a tabi'i ta jiki kawai a'a sai dan ku fita daga jikin duka ku fita daga wannan duka ku je zuwa ruhi ku tafi zuwa sirruma fa innaha wancan abubuwan dukan ta zulmaniyatun duhu ne la yasluhu shay'un min wani abu bai halatta ba ma alfahari da shi lil mutafakir ga mai alfahari bi da shi malam ya qarun in dai wannan abin bai haɗu ba bihil imani in dai imani bai haɗu a jikinsa ba in wannan ruhin mai samu mai tafiya mu zauna kiyashi ba zai shiga mu ba kaza kaza in babban ruhin ya zo ya shiga shine ma bihi ruhu qad ja'ahu ruhu in wancan babban ruhin ya zo ya shiga yamshi bihi aw man kana mayitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran ayo shine wancan babban ruhin shi ma'arifa ne in ya zo ya shiga shikenan sai kai sai ai alfahari da shi duk gaba ki da to muddin bai haɗu da imani ba wattaqawa da tsoron Allah shine ma'arifa alam takunil af'alu ayyukan ko bata zamanto ba mashubatan an cakuɗa ta birriya da riya to ba za a ba alfahari a cikinta kowace iri ce walal akhlaqu ko ɗabi'o'in ba su zamanto ba masuhubatan mai abota ce bil ahwa'i da sarrai walal ahwa'u ita kuma abin da duk kuka so kuka tafi a ciki ɗin bai zamanto masubatan abin danganawa ce ilal ijabi zuwa jiji da kai Muhammad Abdullahi Wuldu Sayyid yana cewa yana cewa komai na kan tuna ba ni da komai ni ba kowa ba ne kaza kaza amma in na tuna ni bawanka ne shehu ibrahim in na tuna ni haka ne sai in ga komai ya samu komai ya na hau kan komai yanzu ba abin da nake tsoro sai dai riya kawai sai dai jiji da kai din nan kawai nake tsoro to sai a dandaku kawai to in dai bata zamanto abin jiji da kai bane wannan duk mu fitar da shi a ciki Allah ya kiyaye ma duk ba mu da shi yawa fa inda zalika to yayin nan tasluhu to in ka zamanto baka da jiji da kai baka da girman kai baka da riya kai dai bawan Allah ne kawai mai alfahari da tsoron Allah ka da ma'arifarka da ya baka in yan duniya suna alfahari da kaza kai kowa kai dan faila ne ba wai dan kai jiji da kai ba a kai so kake ma kowa ya zama dan faila danye ne dan shi ma ya samu ma'arifan nan wannan abu da aka ce wani bishara da shi shi ma ya samu duk ga baki daya yauwa to fa inda zalika yayin nan tasluhu littafakuri to ya inganta ai alfahari da shi wal mubahati da alfahari biya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqaku mafi girman ku wajen Allah mafi tsoron ku wa qala alayhi salatu wassalam me sira da amincin Allah sabata a gare shi yace alkaramu girma attaqwa tsoron Allah ma'arifa shi ne ake nufi fa'atuqahum mafi tsoron Allah bayi man yakunu shine wanda ya zama abadahum mafi nisan su min al-akalaqil insaniyati da ɗabi'u na uwarsa din nan jiki jiki ɗabi'a ta ɗan adam shi wauta shi kaza shi rashin abu ba zai ma komai dai san rai kaza wani dai a ce ai ka karabe shi ai mutumin banza wallahi ba shi da ɗabi'un kirki shi yari yanzu dan adam ne kawai to wannan ba ba mai takawa bane amma wa aqrabuhum ila al-akhlaqir to mai takawa shine mafi kusan halitta ila al-akhlaqir rabbaniyati zuwa dabi'u na Allah na hadaran Allah dabi'u na hadaran Allah rahama kirki jin daɗi nema tsere da bayin Allah kaza kaza dabi'u na hadaran Allah wanda da muke yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara su wa taqwa ashe in ka gane haka abinda ake cewa tsoron Allah huwa taharruzu shine tsaruwa ka tsare kanka daga wuta kai wa kanka garkuwa da wuta shine taqwa ka tsare kanka daga wannan wal muttaqi wanda ake cewa mai tsoron Allah man ya taharruzu wanda yake tsaruwa an nafsihi to wancan kenan fasaran shari'a to wajen kuma manya su almuttaki mai tsoron Allah a wajensu man ya taharrazu wanda yake tsaruwa an nafsihi da jin kansa da nafsunsa bi rabbihi da ubangijinsa ya tsara kansa da ubangijinsa har kansa ma bai jin gairu da gairiya saboda ya lullaba da ubangijinsa da hazaran Allah la ilaha illallah shikenan wannan shine mai takawa a wajen mazaje wa huwa akramu ala Allah wannan shine mafi girma wajen Allah ba shi da komai ba shi da abin da ya rufu da shi sai hazaran Allah duk ga baki daya min gairi ga waninsa to shine ma'anan ma istighfari din saboda gafaru ma'anarsa garkuwa Allah ka suturce ni daga zunubi ka suturce ni daga zunubi to babban sutura daga zunubi hazaran Allah babban sutura daga nafsu ma ga baki daya hazaran Allah alhamdulillah to ka to kaga to idan ka ga haka to ai sai mutum ya zura da gudu ya je ya zama muttaki ya je ya zama mai takawa yauwa ba wai ibadoji ga baki ɗaya ba ba takawar baɗini din to in ya zama mai takawan kuma to sai ya zo ya wannan takawa kuma da ta zahiri duk gaba ɗaya fasali rabewa fasalin rabewa Allah ya kawo alkhairi shi kuma mu jini bila arabiya ce wasulun haɗewa ilam kai sani anna tanisa cewa matantaka layam na ulluhuka bai hanawa a riska bi ibadillahi da bayan Allah al-mustafai na zaɓaɓu al-akhyar zaɓaɓu wai dan mace tana mace wannan cewa ita macance bai hana ta ta riski matsayin bayin Allah ita ma ta zama a fagen bayin Allah ba zai hana ta ba wannan wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka ma zakarar rijala bai faɗi mazaje ba fi makami a wani fage minal makamatu daga mukamomi illa wa qarana zikrahum sai ya hada ambatan su ya gwama ambatan su bi zikirin nisa'i da ambatan mata ka qaulihi ta'ala kaman faɗin Allah innal muslimina kaga musulmi maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata walƙanitina da masu ibada maza, walƙanitati da masu ibada mata, wasadiƙina da masu gaskiya muridai maza, wasadiƙati da masu gaskiya muridai mata, wasadiri da masu haƙuri arifai maza, wasadirati da masu haƙuri arifai mata, walƙwashi na masu ƙanƙan da kai sai sairi kawai cikin Allah maza, walƙwashi da masu ƙanƙan da kai mata, والمتصدقين ما سين صدقة kansu ma gaba ɗaya sun mika wa Allah tabaraka wa ta'ala wal mutasaddiq maza wal mutasaddiqat da masu sadaka mata was-sa'imina da masu azumi maza saboda sun ganshi su mu li ru'yati ku azumi in kun ganshi kuma wa abdiru li ru'yati in za su yi buɗe baki ma saboda sun ganshi ne yawwa su yi azumi saboda suna halarar samadaniya as-samadu bai ci bai sha bai kaza samadaniya kenan ai buɗe baki kuma saboda an shiga halarar fadiru yawa kalakar samawati wal ardi kaza kuma an halicci sama amma jami'an min dai a cikin sa ne ake abubuwan kai ne kake bacci kawai kake ganin ga ka akan mota ga ka kana gina gida ga ka kaza kaza kaza duk dai a cikin baccin ne an farka fa duk wannan ma abubuwan duk suka zaka duka za jami'an minhu ne cikin halara ne amma a waje ba komai kana Allah wa lam yakun shay'an ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana ayo duk abun a cikin sa ake to da masu wannan azumi maza wa man zaka wa man zaka ta'amal zikri wa sawmi faniyan faqad zaka sirral mustafaina duk wanda ya dandani sirrin zikiri duk wanda ya dandani sirrin azumi yana mai fanadi yayi tarbiya sannan kuma yake azumi yake zikiri ai wannan ya samu sirri kai kana ganin cikin wuya yake shi ko ya san dadin da yake ci da ka manzo Allah sallallahu alaihi sati yana azumi ko gishiri bai dan dana ba sallallahu alaihi wasallam sai ai sati ana yi sun ce wani zubin sabbi da tsabar yunwa da raunin jiki ba zai iya zama kyan ba har sai ya jingina sallallahu alaihi wasallam har sai ya jingina in za su yi ce ka aka kuiku ni ubangiji na ina kwana wajen sa yana ciyar da ni yana shayar da shi to mutane dai ake ta an tafi dai cewa dai wannan cin abincin ruhi ne kawai ma'arifa ce da abubuwa to amma wanda ba shi da ma'arifa kuma ya kama wannan yanzu duk sai ciwo ya kama shi saboda shi ba shi da abincin ruhi ba shi da kaza kaza duk sai kamar yadda wanda ba shi da ma'arifa ya kama wuridai da zikirai yanzu duk sai ya haukace saboda kuma zan aljannu zai ta tuna da kuma duk su su za su zo shi ko wanda yake da ma'arifa ko me ya buga shi halalan Allah yake tunowa duk gabaki da wasa'imina da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata walhafizina da masu kiyaye furujahum farjojinsu maza walhafizati da masu kiyaye farjojinsu wato mata wazakirin Allah da masu zikirin Allah kasiran da yawa maza wazakirati da masu zikirin Allah kasiran da yawa mata a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah ya tanadar musu gafara Allah ya tanadar musu ma'arifa za su takawa da kan da Allah to nan ma za su yi garkuwa da Allah da hazara Allah ya tanadar musu gafara da kuma gafara din ba da aka sani wa ajiran Allah ya tanadar musu lada aziman babba mai girma aziman babba wannan darajoji guda goma su ne dai darajar duk komai na ma'arifan na kaza kaza kaza duk suna cikin nan duk gabaki daya sai dai za mu zo daraja uku ce kawai ba a ba wa mace ba a faɗi mace a ciki ba aike manzanci sai annabta sai kudubaniya sai kudubaniya to manzanci da annabta su wannan an kulle su kamar ma babu ne kamar ma babu ne yanzu daraja guda ɗaya ce kawai mace ita ba za ta hau ba a maganar waliye sabida kaza kaza to shehu tijjani radiyallahu anhu da kuma duk ya tafi ma cewa ita sai da faɗi mata zahra yan manzo Allah ita ta hauma mudubaniya to shikenan sai magadanta cikin wannan to mace da ta yi ta kokari duk ga baki daya shekani radiyallahu anhu ya tambayi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mace ta karanta makasadi ma'ana fatiha biniyatul ismil azam da salatul fati biniyatu martabatiha a ba mace ta karanta sai shehu ya ce ai mace in te ma'arifa har ta kai ta karanta wannan ita ce namiji namiji kuma in bai ma'arifa ba bai kai karanta wannan ba ai shine mace karantawa ba a cikin sa wando bane rashin karantawa ba a cikin daurin zani bane ba a cikin daurin zani bane to wannan shine mazhabar shekani da ya karba daga wajen shehu gashi na a cikin jawahir rasail na shehu al-fatih radiyallahu ta'ala anhu to amma kuma akwai waɗansu daga cikin shehu nan da ba sa ba wa mace makasadin fatiha da abu to amma dan bata sha faila sosai abu ba amma muna mazhabar shekhani rawahu shekhani bukhari da muslim to rawahu shekhani shehu radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to kowace daraja nan sai da Allah ya faɗi namiji Allah ya faɗi mace sai da Allah ya faɗi namiji sai da Allah ya faɗi mace har zuwa wannan babban matsayi na sama zakiri na Allah kafiran da zakirati masu tarbiyya masu zikiri masu kaza a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima wannan kuma zai nuna falalar zikiri ila innal muslimina wal muslimati a'adda Allahu lahum magfiratan wa ajran azima wal mu'minina wal mu'minati a'adda Allah kaman addarawa haka ne ko kowanne matsayi a'adda Allahu lahum kila kuma a wayannan ji an gama nasu amma wa zakirin Allah kasiran wa masu zikiri da yawa maza masu zikiri da yawa mata masu wuridin safa wuridin yamma wazifa da kaza ma a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ila nasu ne amma dai na kowanne din ne a cikin wannan walam yabqa maqamu wani maqami bai ragu min al maqamati daga cikin maqamu ba adar risalati bayan aike والنبوة da annabta wal kutubaniyat da kutubaniya ya bulugu rijal da mazaje suke hawa kai illa wata zahama fi hannu sai mata sun yi gogayya a ciki sai mata sun yi gogayya a ciki almuminati matan fa muminai attaqiyati masu tsoron Allah wanda su ma suke garkuwa da halran Allah at-tahiratu tsarkaka as-salihati managarta al-qanitatu masu ibada at-tayyibati wato tsarkaka wanzur ila ma warada duba abin da yazo yazo fil qur'ani al-azizi a cikin qur'ani mabuwayi allazi la yatihi al-batil wanda barna ba ta zuwa masa min bayne dan shi gaba da shi wala min kalfi ko bayan sa yin zikiri maryama daga ambatan sayyida maryamu wa tanwihi da kirari biha da ita Allah ya ɗaukaka ambatanta wa bi amriha da lamarinta hatta innaha har cewa ita maryam warada zikiruha an batanta ya zo fil qur'ani a cikin qur'ani fi salasina mawdi'in wajen tal- waje 30 Allah ya faɗe ta a cikin qur'ani hmm? hatta wa qal kilafu har sabani ya faru cikin malamai fi nubuwati a cikin annabtarta wa'in suka ce annabi ce wa adami nubuwati ha da rashin annabta to suka ce ba a'a ba annabiya bace wal haqu amma gaskiya dai annaha siddiqiyatu ita arifa ce babba siddiqiya ce yawwa izin nubuwata izin nubuwata domin annabta la ta ta'atta ba ta yi wa illa min rijal sai daga mazaje bi dalili qaulihi ta'ala saboda dalilin fadin Allah wa ummuhu siddiqatin da uwa annabi Isa siddiqiya kaga Allah ya faɗi matsayinta ba sai ma an je wani abu ba Fa- eh? to madalla to to mata ya shiga kuɗi kuma na karatun karatun su za a yi zabi da karatu akan mata irin wannan yana bare a wannan zamani ga mai kare haƙƙin su ga eh, mutane an tayan masa eh? kaza kaza mu kuma yan failan ma amma ba al'ada hausa aba ce wannan Allah ya sauke mala to kaman ba su karanta sun ji abin da shewa ya faɗa ba to alhamdulillah kashi